نحمده ونستعينه ونستغفره ونعتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله زام تاشي درسينا أربعين دهدو تكين كتاب التوحيد yau muna hudu ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu ɗaya ga watan rabi'u sani jira hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kitabu tauhid darasi na arba'in da hudu babu ma ja fi ƙaunin lahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun babin da zai magana akan wannan aya ta suratul araf aya ta ɗari da casa'in inda Allah ta'ala ke cewa falamma atahuma salihan lokacin da Allah ta'ala ya ba su salihan ɗa nagari ta ɓangaren lafiyarsa ɗa nagari ta ɓangaren aƙidarsa domin dama duk ɗan da aka haifa an haife shi ne a musulunci sai dai daga baya ya gurɓace ko ya lalace salihan kuma fi badanihi jikinsa babu tawaya jikinsa babu alama ta nakasa. Allah ya ba su lafiyayyen ɗa, ya ba su kuma wato salihin ɗa. Ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya wa Allah game da wannan ɗa shuraka'a ababen tarayya, fi ma'atahuma cikin abin da Allah ta'ala ya ba su. Fata'alallahu Allah ya ɗaukaka amma yushrikun gabarin haɗa shi da abokin wato tarayya. Allah ya ɗaukaka gabarin a haɗa shi da abokin tarayya. Alibin hazmin ittafaƙu ala taharimi kullismin mu'abbadin lighairillah. Haɗuwar kan malamai, malamai sun haɗu akan haramcin duk wani suna da za a bautar da shi ga wani Allah sai da sa mutum Abdullahi ko Abdullahi ko Abdulrahmani ko Abdulrahimi ko Abdulmaliki ko Abdulkudusi ko Abdulsalami ma'ana a raba bautar mutum zuwa ga suna daga cikin sunayen Allah wanda suka tabbata Abdulhai Abdulmuhi Abdulmusawwir Abdulmuhaimin Abdulmumin Abdulhalim Abdulrahim Abdultawab, Abdulwahab, amma a ɗauko sunan wani a sa maka Abdu'uzza ko Abdulata ko Abdumanata, duk waɗannan jingina su ko Abdu Muhammad ko Abdu Wali ko Abdu, Abdu, Abdu Salihin wani. To jingina bautar da mutum ga wani sunan Allah, Ibn Hazm ya ce malamai sun yi ittifaƙi akan ba a wannan. ka abdi Umar, kama samu ka abdi Umar, bawan Umar, wa abdil ka'abati ko bawan ka'aba wa ma ashbaha zalik, daga masu kamanceceniya da haka, hasha abdalmuttalibi, banda abdalmuttalibi. Shi saboda abdalmuttalibi ana da ƙissar abin da ya faru, ba an yi haka ba ne don a bautar da shi ga mutallab. Shi abdumanaf Abdumanaf yana da ‘ya'ya guda hudu, akwai Abdushams, akwai Naufal, akwai Hashim, akwai Mutallab, su ne ‘ya'yansa. Su ukun nan da Hashim da Mutallab, da Hashim da Mutallab, da Naufal kusan wasu ɗaya bansu ɗaya. Abdushams shi ne kamar babbansu, shi kuma ɗakinsa daban. to lokacin da shi Hashim, Hashim, ɗan kasuwa ne, shi ya sunnanta musu rihilatar shita'i wa saif wanda ya rasu a Gaza inda ake ta yakin nan anan kabarin wato Hashim yake to ya kama hanya in za su kasuwanci zuwa Sham sukan bi ta Madina sai sauka a nan unguwa inda kakannin wato abin da suke sai ya aure a nan da ya aure sai kuma bayan sun tare da matar sai ci gaba ya tafi kasuwancinsa bai gaya wa kowa a maka ya yi aure ba amma da yana da aure a madina to da ya tafi sham sai Allah ya masa rasuwa a can su kuma nan danginsa shi yana nufin in ya dawo daga tafiya zai ɗau matarsa ya dawo ya shigo da ita cikin garin makka sai Allah ya ɗauki ransa a can sai ya zama danginsa da suke makka ba su san ya yi aure ba har wannan mata kuma ta haifu ita ce ta haifi abdulmuttalib sai ta sa masa amuru ana kiransa shaiba aka sa masa wannan suna to cikin ƙuraishawa wani ya je maka ya je madina ziyara sai ya ji yaro in ana da yake lokacin larabawa alhasabu wan nasab shine darajar mutum kai waye ko kai dan waye kai kokari ka zama wane ko ka zama dan wane to yaro idan aka zo ana faɗa iyaye sai dinga cewa ni babana shine Hashim sai sai zo ya ga Mutallab shi ko Mutallab shakikin Hashim ne sai ce masa naji wani yaro a Madina yana jingina kansa ga dan uwanka kun san da wannan labarin zaka sai ya tafi Madina sai je tara ashe dan uwansa Hashim yayi aure a Madina har an sami da sunansa Amru Shaiba saboda haka an ce an haife shi ne da ya furfura a kansa kaɗan shi da ake kiransa shaiba saboda haka sai ya nemi dangin ita babar shaiba ɗin ta ba shi ɗan uwansa ya zo da shi makka ya girma a tsakanin dangin babansa nan zai fi samun ɗaukaka sai suka amince to da yake shi abdulmutsalib kyakkyawa ne sai hashim ya goyo shi a bayan doki suka taho lokacin kuma ana cinikin bayi da an ganka da ɗan ba naka bane sai a ce ka siyo bawa to lokacin da ya shigo madina da shi ɗan ɗan wannan nasa a goye a bayan raƙumi duk wanda ya haɗu sai ce a ashe bawa ka siyo sai ce a ba bawa na siyo ba ɗan ɗan uwana ne to kafin labari ya bazu cewa ɗan ɗan uwansa ne sai jama'a suke jingina shi cewa bawansa ne shine ake kiransa Abdul Muttalibi kenan Muttalibi din shaƙiƙin mahaifinsa ne Hashim wasu ɗaya ubansu ɗaya da Hashim to shine wannan sunan ya bi shi har ma sai ya goge sunansa na farko wanda aka san da shi Amru sai ake kiransa Abdul Muttalibi to kaga ashe kenan ba a sa sunan da nufin a bautar da na'am mutallib zuwa ga abutar da amur zuwa ga mutallib ba su haka sai ya zama kamar alami ne kawai to shi yasa da annabi alaihi salatu wassalam ya zo lokacin da ake yakin hunain yana ma kansa kirari sai ce anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib sai annabi ya jingine ga wannan da haka sai malamai suke ga tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alfahari da kakansa Abdulmuttalibi kuma ya, ya ce shi ɗan Abdulmuttalibi ne ma'ana ya jingina kansa zuwa ga wannan suna to wannan babu laifi mutum ya sama ɗansa Abdulmuttalibi ta hanyar wacce ma'anar. In kuma an duba cewa hadisi ya hana gaba ɗaya a jingina sunan mutum zuwa ga bauta wani Allah to sai a ce har wannan sunan shi ma mutum ba zai sa ba. Wasu malama ka suka tafi. Shi yasa za ka ga an kana da fatoyin malamai za ga suna ba da fatawa a sa yaro suna Abdulmuttalib saboda wancan wasu kuma suka duba asalin cewa a'a kadde a jingina abdu zuwa ga wani ba Allah ba sai su ce ko Abdulmuttalib din ma ka asa shi yasa an an sa maka Abdulmuttalib sai su cire Abdul sai su dinga kiran ka Mutallab sai a mai da kai ainihin mai sunan Mutallab yasa dinda kaga Abdulmuttalib ka dinga kiransa Mutallab Mutallab din shine wato kamar ka jingina zuwa ga ainihin mai sunan wanda shi shaƙiƙi ne na shi kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Hashim yasa ake da Banu Hashim da Banu Naufal da Banu Mutallab da kuma Banu Abdushams su Banu Abdushams din nan sune ko Banu Umayya suka fito ta gidansu su ko banu hashim shine manzon Allah alaihi salatu wassalam to dukkaninsu kuma daga gidan abdumanaf suke bin qusay bin kilab ko shi yasa anan yace hasha abdul muttalibi wato shi ma yana da fatawar ibn hazamin fatawarsa ba laifi a sa abdul muttalibi to wannan aya wa ibn abbas fil ayati mu koma kan ayar waccan arwato daga abdullahi dan abbas yace game da wannan aya yace lamma taghashaha adam hamalat lokacin da annabi adam ya zauke wa matarsa hawwa'u sai ta samu ciki fa'atahuma iblisu sai iblis ya zo musu faqala yace inni sahibukum allazi akhrajtukuma min aljannati ni ne ma'abocinku wanda na shirya muku maƙarƙashiya da kutungwila da zagon ƙasa, hannai dalilin ku daga aljanna. Latuɗi anini, lalle ku min biyayya, aula aji alanna lahu ƙarnai uyyali, ko kuma in sa ɗanku ƙaho irin na bunsurin reme, bunsurin reme. to zan sanya bunsur zan sanya ƙaho irin na bunsurin reme na caki ɗanku da shi in kashe shi bunsurin reme wani irin ɗan akuya ne amma ba a ganinsa a ƙasa kullum yana kan dutse suna da manyan ƙahonni kuma abin mamaki ba sa zamewa su faɗo na'am za ka ga a karkacen haka suke tafiya su kwanta su bacci su haihu su ci abinci kuma akan dutse za a gansu da manyan wani ma kahon nasa har ya fi shi girma suna yin manyan kahonni to shine musu barazana cewa idan ba su yi masa da'a ba to zai yi amfani da kaho mai tsawo mai tsini mai girma irin na wancan bunsurin reman ya yi masa ya soki ɗan nasu ya kashe shi fayakhruju min badanihi fayashquhu wannan ƙaho zai fito ta cikinsa ya kashe shi wala afa alanna wala afa alanna wato yadda zaka ji tausayin waɗannan irin irin irin wato irin waɗannan bunsuraye ƙahon in yayi tsawo yayi kwana yayi kwana har sai yahuda nan ya kashe su zai kwana yayi kwana yayi kwana sai ya zo cikina yana girma yana girma yana huda kan yana huda kan har sai ya mutu shi yasa waɗanda suke farautar su zaka ga in suka farautar su sai su yanke musu kafan da ya zo nan inda zai huda sai a yanke shi wani kuma ya ci sa'a nasa sai ɗan yi kwana haka wani kuma nasa sai ya huda shi kamar gwanki ne ai kaga gwanki su kuma ga nasu kahon har sai ya rassa ma shine zaka ga in suka zo faɗa in suka sarke kahon shikenan sai su mutu a haka ba su da dabarar da in ƙahon ya sarƙe za su kwankwanci sai su ta burgima haka su ta burgima har su mutu saboda ƙahon wato rassa gare shi Allah kenan da iko kaga ƙaho yayi reshe yayi reshe akan dabba ka hango ta tsurut amma ƙahonta yayi reshe ta nan yayi reshe ta nan unguwa guda tana ɗauke da shi ƙaho wala afa'alanna wala afa'alanna yana yana musu gargadi yana musu jan kunni yukhawwifuhuma yana furgita su yana ba su tsoro sammiyahu abdul harith idan kuna son na bar nan naku da rai to ku sa masa suna abdul harith al harith kuma an ce sunan iblis ne to sai ce ku sa masa sunana ku ce bawa na ne fa'abaya an yi ahu suka ce baka isa a bika ba mun ƙi mu bika fakharaja mayitan sai ɗan ya fito matacce sun mahamalat sannan ta yi ciki na biyu fa'atahuma sai ya ƙara zuwa fazakara misila ƙaulihi ya ƙara faɗa cewa la'aji alanna lahu ƙarne uyyalin fa'adaraka huma hubbul waladi sai san ɗa ya kama su fasamma yahu abdulharith sai suka yi masa ɗa'a suka sanya wa ɗan abdulharith fadhalika qawluhu ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma to anan ne aka samu kissar cewa sun sanya ma Allah abokin tarayya cikin abin da Allah ya ba su suratul araf aya ta 90 rawahu ibn abi hatim walahu yazo bi sanadin sahihin an qatadata qala shuraka'a fi da'atihi ana nufin sun masa tarayya ne a cikin biyayya ga shi shaidan a wannan babi walam yakun fi ibadatihi ba wai bauta wa shaidan suka yi ba walahu bi sanadin sahihin kuma ya zo da wani sanadi ingatacce an mujahidin fi qaulihi la in ataitana salihan idan ka ba mu da nagari qala ashfaqa sun ji tausayi Allah ya kuna insanan kada su zo haihuwa ma ya zama abin da suka haifa ba mutum bane wa zakara ma'anahu anil hasan wa sa'idin wa ghairihima ya zo da wannan daga hasan da sa'idu da makamantansu to jingina wannan kissa ta falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ga annabi adam wasu malamai sun yi inkarin ruwayan nan sun ce bata inganta ba wannan kissar ba akan annabi adam ta faru ba tunda magana shirka ta shigo ko ba yadda zai annabin Allah ya shirka ko ma wace iri ce da haka suka ce wannan kissa in ka duba asalin ayar huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma as'ala da'a wallaha rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun suka ce wannan aya ba ma magana ba ma maganan Hawwa'u da Adam kwata-kwata a wannan gurin in ka duba sayakin huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin nafsin wahidatin anan ba dole yana nufin annabi Adam yana nufin jinsi ba ainu ba jinsi shine ya halice ku daga jinsin mutum daya jinsin mutum daya kuma shine wa shine annabi Adam daka ba ainu bane jinsu ne huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha suka ce to daga nan sai magana annabi Adam ta kare falamma atahuma salihan wannan ana magana akan jama'ar gari ba annabi Adam ba falamma atahuma salihan wato lokacin da Allah ya ba mutane da dama wasu za su kafin su haihu ba an dade ba samu haihuwa ba sai a fara roƙon shehinnai ko roƙon waliyai ko zuwa wasu kaburbura ko wasu bokaye ko wasu masu tsubbace-tsubbace ko masu kaza ce har yanzu bata haihu ba haɗa kaza manna kaza sha kaza shaka kaza yi kaza yi kaza yi kaza yadda dai muke ganin jarabawa tana samun mutane idan sun daɗe ba su haihu ba a ce Allah ba ni kowane iri ja'ala da shuraka fa ta'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga barin hada shi da abokin tarayya ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun haka suka ce wannan kissa ba tana magana akan annabi Adam bane asali ma tana magana ne akan jinsin mutane waɗanda Allah yake ba su da soyayya dan ta dauke musu hankali su je su saba wa Allah a wajen a wajen dan nabi kuma suka ce ayar tana magana ne farkonta akan annabi Adam ta kuma akan ƴaƴan annabi Adam huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha wannan ana magana akan annabi Adam liyaskuna ilaiha falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi wannan ana magana ne akan ko ƴaƴan annabi adam ba annabi adam din shi kansa ba ana magana kan ƴaƴansa da haka suka ce ayar bata ba akan adam take magana ba domin koda an ce shirkun fi da'ati ba da za a jingina wa annabi adam shirkun fi da'ati annabawa da suka zo da tauhidi kuma aka ce sun yi shirka aya kaga an bude wata kofa mummuna da haka suka ce wannan shine don kare janibin annabawa ma'asumai ka a jingina musu shirka shi yasa suka rushe wannan ruwaya suka ce bata inganta ba wanda kuma suka ce a'a za a iya jingina annabi Adam cewa abin ya faru a kansa amma kuma da'an sai a yi mata fassara da cewa da'a ce ba irin da'a ta bauta ba kamar mutum ya ce maka tashi zauna miƙe tafi dawo wanda muke kiranta ma'asiya yanzu idan mutum ya sha giya ai ba za a ce yayi shirka ba ko amma ya saba wa ya saba umarnin Allah amma in ya halatta giya fa in ya halatta giya ya fice musulunci ko da bai sha ba domin wancan hukuncin ne ya ci karo da hukuncin Allah can kuma ya saba wa umarnin Allah ne ba ya saba ba ya halatta umarnin Allah ba don haka shedan idan ya, ya karkatar da kai ai akwai sabo akwai bauta shedan yakan zinjaye mutum ya je ya sha giya ko ya zina ko ya caca ko ya kaza ko ya kaza amma ba za a ce yayi shirka ba duk da yayi da'a ga shedan ya saba Allah amma ba za a ce yayi me yayi shirka ba amma kuma da'a ne ga shedan ai ko shedan ya saka kaje ka sha giya ko kai zina ko kai caca ko kai sata ko kai luwadi ko kai madugo duk waɗannan ai sabo ne kuma shedan ne ya rijaye mutum yayi amma ba za a ce dan shi mutum yayi wa shedan biyayya akan waɗannan abubuwan a ce yayi me yayi shirka ba sai dai a ce ya biye wa shedan to kalman suka ce in ma an fassara ta aka dan a kauce ma kalmar shirka za a iya cewa da'a ne ga shedan a cikin sabo kamar yadda ya faru a cikin aljanna lokacin da ya ce musu a ma nahakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihina kaga wannan an yi wa saban tawili dan a koce ma kalmar shirka can kuma an ma kissar gabaki daya an cire ta daga kan annabi adam gaba daya an maida ita zuwa ga ayan annabi adam wanda su ne hakan yake faruwa a kansu ko kuma a raba kissar biyu farkonta tana magana ga annabi adam ta kuma tana magana akan 'ya'yan annabi adam duk dai abin da ake so shine a kautar da kalmar shirka daga kan babanmu annabi Adam wanda ba za mu taba karba cewa babanmu yayi shirka ba ko za ku karba yawwa saboda annaba ma'asumai ne to wannan shine a wato a bayani game da wannan aya saboda haka Sheikh Muhammad bin Salih Usaimi a cikin tafsirinsa ya a cikin sharhin wannan kitabut tauhid shi ma ka waɗannan ra'ayukan guda uku ra'ayin farko na cewa a kissar gaba ɗaya da ta ce min nafsin wahidatin nafsin ɗin tana magana kan jinsin mutane ba annabi adam aka ayyana ba jinsin mutane kuma da ce aihon nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ai kowa ma khalaqnahu ne min zakarin wa unsa duk wani namiji da ke yawo a duniya in ba annabi adam ɗin da matarsa hawa'u ba in ba annabi isa da aka yi shi daga uwa ba uba ba to kowa yin shi ne min zakarin wa unsa to za ka maganar jinsi ake na mutanen to kaga wannan sai zama ya shigo da cewa wasu mutane ne Allah yake musu ni'imar ta 'ya'ya kuma sai su zo su yi wa Allah shirka a cikin san wannan 'ya'yan musamman san 'ya'ya san ɗa ba abinda ba zai kai ka ba inna ma amwalukum wa auladukum fitna sai kaga kangararren ɗa amma kana san sa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da aka halakar da ɗansa ai sai da yace rabbi innabani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah ɗana yana cikin zuriyata da kace zaka tseratar kuma gashi ya halaka tace ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ya kai nuhu innahu laysa min ahlika wannan baya cikin iyalanka da muka ce za mu tseratar ɗanka ne amma ba ɗanka wanda za a tseratar ba ne innahu amalun ghayru salih shi aiki ne ba mai kyau ba, ko innahu amala gaira salihin ya yi aiki mara kyau, to ya za a tseratar da shi. To kaga soyayyar ɗa kenan. Sai kaga wani Allah baka kangararren ɗa kuma shi kafi so, ga kuma na kirki ba ka san sa. Wata a gidanku sai kaga kafi kowa kirki, amma sai ga ba kai ake so ba. Ga wani nan shi kuma kangararre sai ga shi baba take so. Ya ɗauki agogonka ya siyar ka gaya baba ta ce, ka ƙara magana. ya ɗauki wayar ka ya siyar ka ta ce kakka in ka taɓa shi wallahi zan tsine ma ya ɗauki keken ka ya siyar ka ba baba ka dubu goma ta bashi tara ɗan lele ne to ya ki taɓuwa ku da ke shi ta zo ta tsitsine muku ku kai shi makaranta ta karɓo shi ana samu shi ne zakkan gidanku ma yadda za ku yi kuma da shi kuma shi ake so ya ta kangarewa ya ta wahalar da ya ta ɗauko rigima akwai wanda yamin waya yake cewa Allah ɗan su a wata sai a kai shi gaban ƴan sanda sau hudu kuma ya je su tare da babu su taje gurin dole su ma za su aji ayyukansu su je su je su fito da shi sai an kama shi ta waya an fa kama wani kana ina su je su biya kuɗin su yo belinsa kuma sannan ta zo ta ce addu'a za ku yi masa Allah ya sa mata sansa a kangaren ya ɗauko kayan mutane a yi masa faɗa unguwa ka ce wai duk unguwan nan ɗana aka tsana duk shaye-shayen da yara suke sai na ɗana aka gani duk iskancin da ake a garin nan sai na ɗana aka gani a sa wa ɗana ido to a bashe abin da ya ga dama ko ba a haka wani zuwa za a man nasiha ma ɗanka ya yi kaza ya ce ya ce wai an sa ɗansa ido don me ba a gana wasu ba sai na 'ya'yansa jarabta ne da san inna ma amwalukum auladukum fitina to Allah kaka jarace mu da irin wannan jarabawa ce wata ran kuma a baka mata ita ma irin wannan kangarariyar mata kuma kana son ta haka wani yazo ya ce ya rasulullah ga mata ta nan duk wanda ya taba ta bata ture hannunsa da ka rungume ta shikenan da ka taba ta shikenan ba abin da za ta yi ta lalace sai annabi ya ce sauta sai ce ba zan iya ba jarabawa annabi ya ce sauta ya ce ba zan iya ba ya rasulullah la tarudda yada lamisin yace talliki yace la astabe sakatta yace a rasulullah ba zai yi ba la asbiru alaiha in na sake ta ma to tana barikin zan bi ta kuma sai da yace a to rike ta rike ta ta zame masa fitina yace rike ta idan Allah yana son ka da alheri sai shirye maka ita Iza wani ka ganci da kangagariyar mata addu'a za ka yi masa, kaka ce kaga wani jibi irin girmansa fa, jibi irin matsayinsa, amma a cewa wance ce matarsa. Me amfaninsa yaban matarsa ka ba ka aka wani jarabawa ba. Ita kangarariyar, sai kaga kuma ita yake so. Duk wanda ya taɓa ta, ko ya mata magana, sai ya tuɓe ma a idan ba da shi a kanta. Baya ganin laifinta, so hana ganin laifi. fitina ce wani ko fitinarsa a kan kuɗi ne shi dai kaka taɓa kuɗinsa ka ai maganar kuɗi in dai kuɗi ne ko ya za a samu kuɗi duk fitina da za a samu kuɗi zai shiga in dai akwai kuɗi a maganar to magana ta ƙare ko fitinarsa kenan to shi yasa kissa ta fi kama da a jingina ta ga ‘ya'yan annabi Adam ya fi a jingina ta ga Adam, duk tawilin da za a yi mata ta dace da ismar annaba Adam, to ita ya kamata a yi tawilin. An gane ko? Fi masail, al'ula ta harimu kullismin mu'abbadin ligairillah, wato haramcin sanya suna da aka ce bawa ne ga wani Allah, Abdu Ali, aga Abdu Hussein, ka gani? Abdul Ka'aba, Abdu Muhammad, duk a jingina abdu ka'aba abdul ka'aba kasa athaniya tafsirul aya an fassara wannan aya wanda mun ji tafsiri kusan guda uku a kanta a jingina ta ga annaba adam wannan kissa ta faru amma sai a yi wa abin tawili yadda ba zai zama shirka ba ya zama sabo ne wanda kuma Allah ya bashi kariya da gare shi na biyu a cire gaba ɗaya magana annabi Adam akan aya a fassara ta da ‘ya'yan annabi Adam ne hakan ya faru a kansu. Kasancewa an buɗe ta da wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha ba yana koma ga annabi Adam ba yana koma ga jinsin zuriya annabi Adam waɗanda aka yi maza da mata wato da gare su. Ko kuma a sa farkon ayar ya zama an jingina shi zuwa inda ya ce liyaskuna ilaiha. Ko falamma tagashaha حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا nan ko ba magana annabi Adam yake ba a gane an raba aya kenan الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسميته لم تقصد حقيقتها shi ma malam ya yarda da cewa shirka ce amma kuma wai ta sa suna ce kawai ba suna ba shirka ce ta bauta ba mu dai ba ma san kalmar shirkan nan saboda shirka hatsari ne komai kankantan ta arabiatu anna hibata llahi lirrajuli albinta sawiyata min ni'am a zo a yi ciki a reni cikin a haifi cikin lafiya babban ni'ima ce don wani tun daga cikin yaron zai zama ya shigo ya fito ba hankali ko ya fito halittarsa bata cika ba ko hankalinsa bai cika ba ko lafiyarsa bata cika ba tun daga haihuwarsa har mutuwarsa jinya za a ta yi wani tun daga haihuwarsa har mutuwarsa a kwance yake nan nan da aka haifa maka ba zai tashi ba wani aka haife shi ba zai magana ba har ya girma wani ba zai miƙe ba wani ya zo da ƙaton kai da ƙananan ƙafafuwa wani da mitsitsin kai da ƙaton ciki halittu ga su nan iri-iri ba wanda ba a haihuwa kuma wannan jaraba ce an samu sai a yi ta hakuri wani za ka haifi ɗan tun da ka haife shi kake jinyarsa har mutuwa bai zo da lafiya ba ko gashi ba zai mutu da wuri ba ga shekaru a haka ai ko wanda aka taɓa nunawa ya shekara hamsin a cikin wani inji kansa ne kadai yake amfani duk ragowar jikin baya motsi sai kansa ko kuma a haka ya primary ya secondary ya digiri ya master ya PhD da kan kawai akwai wanda na gani shi kuma ba hannuwa ba kafafuwa akwai wanda aka haifa kuma ba tsakiya daga kan sai kafafuwan su kenan shi yasa malam ya ce a haifa maka ɗa ka gan shi garai ka ce ahem ka ga ya juyo yana ji kenan yana gani ka kafafuwansa a miƙe to ka faɗi ka sujada ka gode wa Allah in ya ga dama sai baka ba irin wannan ba idan ka ma ka ce wai mace ce ko namiji kai ka gode wa Allah yanzu ba a maganar mace aka haifa ko namiji a'a mai albarka ake so wani namijin shine ma ajalinka kuma ɗanka ne wata kuma ta je ta fantsama wani abin kunya a jingina maka a ce ya ce saboda haka kakkace ga kalar da kake so kakkace wa Allah lalle sai namiji ko kace wa Allah lalle sai mace kawai kace Allah ya baka mai albarka in ya baka wata ƴan mai albarka sai ta abin arziki da ainihin kai ma babanta sai kai alfahari da ita haka in ya baka wani dan namiji mai albarka in ya wani abin kirki sai ka kai kanka babansa kana jin daɗi an ce kai ne babansa amma akwai yadda a jingina ta gare ka ma sai ka ga an ɓata maka suna kuma kai ka haife ta wani ɗan a ce ɗanka ne ma an ɓata maka suna kuma kai ka haife shi saboda ka roƙi Allah mai albarka kawai Allah in zaka bani ɗa ka bani mai albarka sawa'un mace ce ko namiji to ka gama addu'a الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة wato salaf suna bambanta tsakanin shirkun fi da'ati wa shirkun fil ibadati mu ka idan mu baya fahimtar shirkun fi da'ati shirkun fil ibadati in ba da wancan misalan ba cewa shedan zai iya janka kai sabo sai a ce kai sabo amma ba bauta masa kai ba bauta kuma shine ka ji a zuciyarka yana da wani haƙƙi irin haƙƙin da Allah yake da shi to anan ne bauta take shigowa to Allah ya tsare mu gaba daya babu fi qaulin lahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun zakara ibn abi hatim an ibn abbas yulhiduna fi asma'ihi yushrikuna wannan aya ce ta 180 a cikin suratul a'raf da Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna sunaye mafi kyau al'asma al'husna kaga an ce al'asma sunaye shi suna wasmu ko wismu ko wusumun ko ismu ko usumu ko usumun an tsago shi ne imma minas simati ko minas sumuwi wasumu yana nufin al'ulu ɗaukaka kenan ana sawa mutum suna ne don sunan ya ɗaukaka shi shi sa kaka sama ɗanka suna mara kyawu in za ka wa ɗanka suna ka zaɓi suna mai kyau domin suna mummuna yana bin mutum kuma yakan masa tasiri kuma yakan lalata rayuwarsa shi sa annabi alaihi salatu wasalam ya canza sunan namiji ya canza sunan mace ya canza sunan kabila ya canza sunan garima ya canza sunan unguwa saboda sun sa suna mara kyau akwai wanda suka sa unguwar su hayin jahannama sai na umar ya ce ku je ku ga an yi gobara ana zuwa unguwa ka ga ta kone da kuma nan kuna da hayin jahannama ko an gyara yanzu akwai layin lamaruzu ko akwai tudun nan ne tudun lamarinsu yanzu ya zama tudun ya zama tudun tauhidi kenan ko to saboda haka canza sunaye na garuruwa ko na unguwanni shi yasa lokacin da aka sa akwai wani local gama a Kano ana kiransa kunci to lokacin sai na sa aka kira mun ciyaman local gamman din da mutanen garin da kwamandan mu na Hizba na ce a zo a yi a motion a canza sunan garin nan ci gaba da kiran garin kunci fa matsala ne to yanzu na ce na ji kamar an canza ya koma gari gari ko gari gari to kaga ya fi haka ya fi gari ɗin yanzu sai kaga albarka za ta ta faruwa a garin ci gaba zai ta zuwa ɗaukaka za ta ta zuwa kima za ta faru amma kunci kuntata fa kenan saboda shi yasa ka ga ko me aka kai ga gari inda yana da suna mara kyau amma alhamdulillah da aka sa masa gari kaga gari gari na gargari na gari duk kalman gari Allah ya bamu nagari na cikin gari mai gari mai gari kuma ko gari ai tace babbar riga ko nagari fa tumin kirki mai gari fa mai kuɗi kuma na cikin gari yawwa to kaga an hada kenan dace ce mala ai mun addu'a Allah ya bani nagari nace nagari ko mai gari mai gari ko na gari ko mai gari ko mai gari ko mai gari ko ko mai gari yawa to shine al-asma min as-simati was-simatu alama kenan sunan mutum alamarsa ne kisa mutum yana tafiya kace wane sai ga kama ka ja masa burki sai ya tsaya cak saboda ka kira shi da sunansa sunan mutum alamarsa ne da haka minas sumui ko minas simati tsakanin kufa da basara kuma an ce kowanne za a iya tsaguwa daga simati din ya zama alama ko minas sumui ya zama ɗaukaka alhusna kuma ta'anis ne na fudla kamar ka ce ahsan sai ka ce husna akbar sai ka ce kubura asgar sai ka ce sugura ko kenan ahsan mafi kyau husna mafi kyau ɓangaren namiji sai a ce ahsan mace sai a ce husna akabar sai a ce kubura afdal sai a ce fudla kenan ba hasan bane husna ba mu'annas ne na hasan ba ko hasan mu'annasa shine hasana hasan sai a ce macen sai a ce hasana ahsan kuma macen sai a ce husna to shine sunayen Allah kenan su ne mafi kyawun suna mafi kyawun suna, sunan Allah ya fi kowane suna kyau, asma'ullahi ta'ala kulluha husuna, asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun, asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausaf, asma'ullahi ta'ala tauƙifiya lama jalil aƙalfiya, asma'ullahi ta'ala gairu mahasura bi adadin mu'ayyan. Walillahi al'asma'ul husna sai ce fada'uhu biha, kalman fada'uhu tana ɗaukar ma'anoni guda biyu, fada'uhu biha, ku roƙi Allah da su, in kana da bukata sai ka duba irin bukata kaga irin sunan da ya dace da ita. Misali, ɗa kake so, me ya kamata ka ce, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Kaga ka ɗauko sunan da ya munasaba da neman haihuwa. Innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ka ɗauko sunan da ya dace da neman ɗa, Allah ba ni da ɗa kai ne mai gajewa, yadda kai, kai kake da kowa, kowa ba shi da kai, kai kake da kowa, kai ka mallaki kowa, komai da kowa naka ne to ka bani ɗa. Ko Allah sami'ud du'a kai ne mujibud du'a, mai amsa addu'a. Ko kuma ciwo ne ya same ka kace anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah ciwo fa ya kai ni ƙasa. amma kai ne mai jin kan masu jin kai ka kai kamun kafa da wannan ko kuɗi kake so ko ka ce me ya razzaku rizquni ya mai bada kuɗi ya mai kuɗi ya mai arziki azurtani ya wahabu habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya wahabu ya mai kyautar da bata da iyaka ka bani zuriya ta gari ya rahmanu ya rahimu irhamni ya mai rahama ya mai jin kai kai min rahama wannan shi ake kira du'a'u mas'alatin kana da wata bukata ka je ka makale da wani sunan Allah wata ma kawai kai ta jan sunan ya wahabu ya wahabu kama ki faɗan bukatar ka ɓoye bukatar kai tai masa kirari shi ya san abin da ya kawo ka ai ai ko masu mulki yanzu ka je kofa gidan mu mulki ka dinga kirari ko baka ce ko ba ya san abin da ya kawo ka ka ce ya sarki ya mai fada ya sarkin sarakuna ya wane ne ya wanda Allah ya ɗaukaka shi ya mai martaba ya mai kima ya mai daraja ya sarkin sarakuna ya wanda ai ba sai ka ce kana da bukata ba za ku wata ran ka je fadar Allah kana roƙo ba ma sai ka faɗi mai kawo ka ba shi wanda ka so ɗin ya sa abin da ya kawo ka shi yasa ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girma addu'a kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a sai kace to ina bukata ta ta shige ciki lokacin da kake kake wa Allah wannan kirarin da wannan taken da wannan tauhidin da kake gabatarwa to duk ka dunkula abin da kake so domin yaban Allah ya fi gaya masa bukata so da wanda baya yabansa ma yana gaya masa ko iblis ma ya gaya Allah bukata ya ce rabbin zurni ila yau mai ba'asu rabbi an zurni ila yau mai ba'asuna Allah ka jinkirta mun zuwa lokaci kaza gashi yana saba Allah amma bukata ta sa ya kai ya roki Allah saboda akwai du'a'u sana'in wa madahin du'a'u sana'in wa madahin ka zo kai tayabawa Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wani zai ce ya rasulallah koya min abin da zan dinga yi wanda ya ishe ni a rayuwata sai annabi ce kawai ka je kai ta yin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ce to ani ko ban roki komai ba kenan saboda shi a fahimtar sa waɗannan yabo yake cewa Allah sai annabi ce to ka ƙara Allahumma ghafirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni shin akwai bukata ka da bata shiga abu biyar din nan ba Allahumma gafirli warhamni wa'afini wahadini warzuqni idan kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai kace Allahumma gafirli warhamni wa'afini wahadini warzuqni kawa Allah kirari biyar kuma ka gaya masa bukatu biyar to yadda wancan kirarin ya shiga to bukatun kuma sai ta take masa baya shi ne annabi sai yake ce masa shin akwai bukatunka da aka rage a nan su shiga ba yace duk sun shiga yace to kaje kai ta yin wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahumma ghafirli allahumma arhamni allahumma arzuqni kai ma kaje kai ta za ga abu mamaki to shine ma'anan fada'uhu biha ku bauta wa Allah da waɗannan sunaya akwai kuma ma'anar bauta shine du'a'u imanin wa ibadatin du'a'u sana'in wa madahin da kuma du'a'u mas'alati ka roki Allah bukata ko kuma ka kai imani da Allah ka dauki sunaye sunayen Allah ta'ala ba su da iyaka amma akwai guda 99 a ciki waɗanda idan Allah ya sa ka fahimce su ka gane su ka iya kamun kafa ka bautawa Allah da su ka iya tawassali da su ka iya yabo da su ka iya kirari da su to ba inda zaka shiga da wata bukata Allah bai biya maka ba shi sa wani sahabi so ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'a samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nari shi ya je shiryo wannan fa ba annabi sallallahu alaihi koya masa ba shi ya je tunda an ce fa da uhu biha sai je zakula waɗannan sunayen sai ya hada su sai wannan addu'a sai annabi ya ji alaihi salatu sai ce laqad da'awta allaha wallazi nafsu muhammadin bi yadi laqad da'awta allaha bismihi al'azam allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta shi yasa duk abin da ka zo da shi idan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai bashi rijista ba to ya ruguje yanzu da ba dan an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yayi ba to da ba za mu karba daga gare shi ba tunda shi bai isa ba mu karbi wani abun addini a hannunsa amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tazkiyan abun ma'ana ya bashi takarir to abin ya zama karbabbe ba dan wanda ya ba dan wanda ya tabbatar yasa ake kira as-sunna at-taqririyya at-taqririyya ma'ana sunnar abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama tunda shine mai sikelin tabbatar da abu ko rushe shi da ce kai kaka ƙara ai wani yazo ya ce annabi ya ce kaka ƙara to sai mu watsar da nasa amma wannan da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa ka kira Allah ka masa magiya da sunan da in an kira Allah da shi yake amsawa in an roke shi da shi yake yake biyan bukata to da haka mu sai mu rike mun tashi addu'a sai mu gabatar da Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ya badi'a samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar ana as'aluka ya Allah bi annaka al wahid al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim daka waɗannan a cikin nan gurin ne mafi girma a cikin sunan Allah yake wanda ake kira ismullahi azam wanda a can baya mai magana cewa Allahu shine ismullahi azam Allahu shine ismullahi azam akwai maganganu 17 akai amma an ka bincika ka je ka dawo ka je ka dawo zaka ga Allahu shine sunan da ya maimaiti wajen dubu uku a cikin alkur'ani kuma Allahu shi ne sunan da duk wani yabo da za a wa Allah mafi girma sai ka ji shi ya shigo. Subhanallahi walhamdu lillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illallahu وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kuma shine ake sarrafa shi a ce Allahu khaliqu kulli shay a cire alif din kuma a ce lillahi mulku samawati wal ard kuma a cire daya lamun a ce lahu mulku samawati wal ard kuma a cire ku a ce huwal ladzi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin sun mastawa alal arsh saboda wa zarul lazina yulhiduna fi asma'ihi ka banzatar ka watsar da waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah me ilhadi almailu anil haqq qasdan kabar gas kabar abu da gangan shi ake kira ilhadi akwai al ilhadi fi ayatillah akwai al ilhad fi asma'illah ilhadi wa zarul lazina yulhiduna fi ayatihi sai yi zauna ma kanu ya malo ilhadi biyu ne fil ayat fil asma ilhadi a cikin sunayen Allah kashi hudu ne na farko mutum ya yi inkarin sunan Allah a ce sunan Allah ar-rahman ya ce wamar rahman qalu wamar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wa idza ilahum musjudu lir-rahman qalu wamar rahman idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ar-rahman sai kun ji ba Muhammad ya kira mu ya hana mu bauta Allah da alloli da yawa shi kuma ya zo ya tabbatar da akwai Allahu akwai Ar-Rahmanu akwai Ar-Rahim sai ce Allahu shine Ar-Rahman din Ar-Rahman din shine Ar-Rahim suna yake da su da yawa ba wai shi din ne da yawa ba sunayen ne suke da yawa ba mai sunan ne yake daban-daban ba sunayen ne daban-daban kuma za ka iya samun abu ɗaya mai sunaye da yawa saboda daraja abin da girmansa kamar Qur'ani da yake da suna hamsin da biyar a cikin alkur'ani suna qur'ani sun kai 55 al-imamu suyudi ya ce al-ittiqan fi ulumul qur'ani ya kawo su haka al-burhan na zarkashi shi ma ya kawo sunayen qur'ani 55 wanda muna da wani program akan asmaul qur'ani insha Allah da ramadan za a yi shi kowanne suna za mu dauke shi kowanne suna kwaye na qur'ani mu ga me yake me yake nunawa kamar al-aziz sifa ce ta qur'ani wa innahu lakitabun aziz me yake nufi da al-aziz in ka rike qur'ani zaka daukaka kitabun mubarak me yake nufi da mubarak in ka rike shi zaka yi albarka wa innahu la zikrun laka wa liqaumika daukaka in ka rike qur'ani sai ka dawo sama isa al'umma mu ta kasa saboda ta saki qur'ani Suna ka sunayen Allah ta'ala al'ilhadi fi asma'illah na farko ka korewa Allah sunan. Na biyu a tsago sunayen gumaka daga sunayen Allah. Na uku a inkarin wata sifa daga cikin siffofin Allah. Duk wannan yana cikin nau'i na na ilhadi. Ko kuma a sawa wani Allah sunan Allah, shi ma ilhadi ne. Ko a korewa Allah sunan, ko a sama wani sunan, ko kuma a korewa Allah sifa daga cikin siffofinsa da yana cikin ilhadi. To sai Allah ta'ala zakar ibn Abi Hatim an ibn Abbas yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna. Ana nufin suna ilhadi suna suna shirka, suna tsago sunayen gumakansu su sa musu sunayen Allah. Wa anu samawul lata min ilahi, kaji ba da suka tashi lata sun ciro shi ne daga ilah. Wal uzza min al-aziz. da yake uzza mace ce sai suka sa gunkin su uzza lata gunki ce mace sai suka ciro shi daga ila wato ta zama Allah su mace ko dadin ji babu wa anil a'mashi yudkhiluna fiha ma laysa minha ma'ana suna shigar da abin da babu shi a cikin sunayen Allah shi ma ilhadi ne kawa Allah sunan da bai cancanta ba shi ma ilhadi ne ka kore masa sunansa shi ma ilhadi ne ka sa ma wani sunan Allah ilhadi ne ka tsago sunan wani abu daga sunan ka bai sunan Allah shi ma ilhadi ne. Fi masail al'ula isbatul asma'i, an tabbatar da Allah sunaye. In kuka duba wadancan hadisa za ku ga sunan Allah goma sha ɗaya aka faɗa, shi yasa nake gani duk sanda mutum zai addu'a, ya yi ƙoƙari waɗannan sunayen su fito a cikin addu'arsa. Ko duka sunaye goma sha ɗayan su fito, domin waɗannan sunayen goma sha ɗaya cikin sunayen Allah su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su cewa wanda ya tawassali da su ya gaya wa Allah buƙatar da ba a mayarwa kaga a cikin addu'arsa waɗannan sunayen Allah al-wahid ya fito al-ahad ya fito ar-rahman ya fito ar-rahim ya fito al-mannan ya fito zul jalal wal ikram ya fito badi'us samawati wal ardi ya fito as-samad ya fito al-hayy ya fito alƙayyum ya fito, Allahu ya fito, goma sha ɗaya kenan. To waɗannan dai mutum zai kamun ƙafa ya saka sunayen Allah a ciki, to kawai ya samu ƙofar da insha Allah Allah zai biya masa bukata. Shi sa wanda ya fika sanin Allah ya fika dabara. Kai sai ka yi abu miliyoyi, shi kuma sai ya ɗaya. Sai ka shekara kana addu'a shi kuma sai ya samu wani lokaci sakan biyar, saboda ya fika sanin auƙatul ijaba, ya fika sanin asma'ullahi husna, ya fi ka sanin lokutan amsa addu'a da guraren amsa addu'a da lokutan amsa addu'a. Isa da muka je aikin haji na cewa alhazai, to ni ba zan karɓi sadaka ba, amma zan gaya muku gurare guda tara. Duk addu'a da kai a gurin inda ta kirkice Allah ba zai da maka da ita ba, kuma duk daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai aka dinga bi na aba, aka rama kalla, ni zan rike ma jaka, aka rama kalla zan rike ma takalmi, aka rama kalla mu je na ce, a ku tsaya a nan ma an gaya muku kowa ya san da dare masa. gurare guda tara waɗanda ake amsa addu'a, kuma duk manzo Allah sallallahu da ya tsaya a gurin yayin addu'a. Ai sa sahabbai inda Allah ya taimake mu akwai sahabbai a kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk motsin da ya bisu bari ya bata ba. Kuma suna lura da shi don shi ne addinin, shi ake kallo a addini. To suna ga ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a, ina yake kaza yana da yana dawafi sai suka ga yana yin kowace addu'a amma da ya zo arrukunil yamani zuwa alhajar al'aswadi sai ya canza addu'a sai koma rabbana atina fi duniya hasanatan wafil akhirati hasanatan waƙina zabana tun daga arrukunil yamani zuwa alhajar al'aswadi wannan addu'a manzalla ya ta yi ashe nan gurin a nan ake samun duniya da lahira shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko addu'a da ta kowace addu'a muhimmanci shine a baka duniya a baka lahira wani ne za mu tafa je ce malam dalan an je haji a yi mana addu'a na ce me kake so ya ce duniya mai kyau lahira mai kyau ce mu abin da zai kai mu kenan ko me zai kai ka ka samu duniya mai kyau ka samu lahira mai kyau shi yasa ku ga ai addu'ar a cikin aikin haji ta zo wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab a cikin aikin haji ne wani in ya je dawafi Allah ban kuɗi in ya zo sa'ayi Allah ban kuɗi in yana yana arfa Allah ban kuɗi yana mina Allah ban kuɗi yana muzdalifa Allah ban kuɗi in yayi jifa Allah ban kuɗi in ya je ina Allah ban kuɗi ban duniya ban duniya ban duniya ban duniya Allah ya ce to fanna baka duniya ko baka da rabuwa lahira amma tunda duka nawa ne biyin kuma ba rowarsu nake ba to ka ce in hada maka ni sai in hada maka shi yasa kun ga annabi sai da ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban sai aka rike sai aka rike nan gurin aka rike kafcewa to lalle gurin nan gurin amsa addu'a ne sai multazam multazam ana kokawa shi yana da wahalar shiga multazam dan tikin ne tsakanin kofar Ka'aba da inda kusurwar da Alhajar Aswad yake Zaka nan gurin akwai mutsatsi da turmutsitsi komai sammakonka wani wani anan ya kwana Na'am? Sai cikin Ka'aba, annabi sallallahu ya shiga cikin Ka'aba ya rufe ya sallah a ciki. Kisa da Nana Aisha ta zo tana yunkuri sai ta shiga Ka'aba sai annabi ce shiga nan. Hijir Isma'il din yace shiga nan, nan ma shashin Ka'aba ne. Shiga nan ki addu'a ki. To nan ma yana cin guraren da ake amsa addu'a. Sannan da ya zo ya sha Zamzam. Ya yi addu'a, ya ce ma'u zanzan lima shiriba lahu. hatta tadalla don mutum ya sha zanzam ya addu'a shi mana cin gurin da ake amsa addu'a sannan idan ya hau kan dutsen safa annabsa da ya hau dutsen safa sai ya juyo ya kalli ka'aba ya daga hannu ya daɗe a gurin yana la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa galaba al ahzaba wahdahu sai kuma yana ta abu sai haka so uku akan safa sai kuma ya gangaro je kan marwa sai ya sake yin haka so uku ya gangaro ya dawo safa ya sake yin haka so uku ashe kan safa da kan marwa tunda annabi ya dade sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a gurin yana cikin guraren da ake amsa addu'a tunda shi yafi mu sanin a ina za a wa Allah naci to yadda muka ga yayi haka mu ma za mu in muka ga yayi addu'a a guri to wannan guri mu dauke shi da muhimmanci to haka nan da aka zo arfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗiga hannu ya ta addu'a kusan tun daga azhar in ya haka da hannunsa sai la'asar malam ko minti goma kai da haka da hannunka sai ka ji ya kage ma ni na ga wani mutum ya bani mamaki wallahi mutumin nan bas Allah sa lahira yake roƙo da duniya amma a filin arfa da naga yayi haka hannunmu ya kage mu huta mu sake dagawa mu ya dage mu huta amma Allah mutumin nan tunda yayi haka na juya na juya in ganshi har bacci muke farka mu ganshi kawai ya kansu kai wannan wannan ya wannan tab tun da daga hannunsa yawa Allah haka kawai ya kame a haka me yake cewa me yake cewa tsakaninsa kawai da Allah me yake so har rana ta faɗi mala tunda ka san dama ana hada azhar ne da la'asar da haka lokacin la'asar in ya zo ma lokacin addu'a ne kuma dama an jawo la'asar ta dawo a zahar ne domin lokacin addu'an ya faɗi. Dun za ka ga za ka yin ka yin ka gajin, ka canza waccan addu'a, ka canza wancan gurin, ka yi a zaune, ka yi a tsaye, ka yi a kwance, ka juya, ka sake huta, wani ma ka yi bacci, ka sake tashi, ka ci gaba, amma shi tun da ya hakan nan. Allah gani, kai, wasu mutane akwai ƙoƙari. to wannan ma yana ciki sannan muzdalifa ana kwana a muzdalifa amma da an je sai sai a magarba isha to idan an alfijir ya keto an yi sallah asuba idan gari yayi sha daidai mash'aril haram to nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ta addu'a har sai da rana ta kusa fitowa to nan gurin ma in ka zo gurin kai ma ka makale a nan haka da aka zo ranar jifa da yake jifan ranar ƙwaya ɗaya ake yi kuma babban ne ko ba a tsaya addu'a to duk jifan nan guda biyu idan annabi sai ya tsaya ya addu'a ana kaddara ta da ta kai awa ɗaya ya tsaya ya fi awa ɗaya a gurin ya sake yin jifa na biyu tsaya ya fi awa ɗaya sannan da ya jifa na uku sai ya wuce amma yanzu ba sa bari mu mu daɗe saboda ka a haɗa gosulo da cunkoso da ka yi jifa ka ɗaga hannunka ka fara addu'a sai dinga yalla yalla yalla yalla hayya hayya hayya askar suna tunkuɗa ka saboda in kuka dankare a gurin na bayan ku su ma suka suka dankare aka taro aka cika to nan da nan sai ka ji ana fitar da wasu su ko sun mutu shi yasa yanzu da ka tsaya ka ɗan yi addu'o'inka sama sama sai a sai a ce kai gaba amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba cunkoso da ya tsaya ya kalli inda Ka'aba take yayi addu'a sabai suka ce mun kaddara ta da kamar awa daya kaga ashe guri ne nan ma da ake amsar addu'a shi yasa an kasan guraren kasan lokutan kasan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naci kai ma an kaje sai kai ku zo anni manasikaku ku karba haji yadda nayi sai kaga ka more da lokutan kayi addu'a kayi ibada kuma kayi abin da ya dace fihi masail ko isbatul asma an tabbatar da sunayen Allah asaniya kaunuha husna sunayen Allah duka masu kyau ne asalis al'amru bi du'a'ihi biha an yi umarni a kira Allah da sunayensa arabi'a tarku man arada min aljahilina mulhidina a yi watsi da wanda ya fito na fito da sunayen Allah daga cikin jahilai kuma mulhidai. Alhamisatu tafsirul ilhadi fi an faɗi mai ilhadi shine shishigi cikin ko wani manuwa ce ba Allah ba magana suna ba shi Allah ma bai da akwai ba wanda ce shi kam shi dai ko akwai ko babu shi yana kan katanga haji akan Allah ne wani yake kan katanga wanda ce a ya yadda akwai Allah amma dai kamar yana sha'aninsa ne muna sha'aninmu wani kuma ce ya yadda akwai Allah amma dokokin da ya bayar da ba zai bi ba wani ce ya yadda akwai Allah kuma zai bi dokokinsa kuma zai masa da'a kuma zai bi shi kuma zai shiga aljanna insha Allah mumini kenan sai an je lahira haka za a karkasu yadda aka karkasu a duniyar nan haka kowa zai shiga as-sadisa al-wa'idu liman alhada an faɗi narkon azaba ga wanda ya shishigi ya ilhadi ya karkace wa gaskiya da gangan ya bar addinin Allah to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk